من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة ذا القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da hudu ga watan shida a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasar ɗinmu na arba'in da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun gama da annaqidu thani abin da ke warware kalmar shahada na biyu mun fara annaqidu thalith sai lokaci ya kure kuma za mu fara daga farkon wannan babi saboda muhimmancin shi malam yace annaqidu thalith abin da ke warware kalmar shahada na uku من لم يكفر الكافر الذي اتضح كفره في القرآن والسنة shi mutumin da bai kafirta kafirin da ƙur'ani da sunna suka kafirta shi ba duk mutumin da musulunci ya ce kafiri ne kai sai kake ga bai kamata a ce kafiri ba ne to kai ma ka zama kafiri don ka ƙi yadda da abin da allah ya hukunta a kan shi shi kuma ƙin yarda da ƙin imani da ƙin amincewa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta wannan kafirci ne mutum ya ce bai kamata a kira kiristoci kafirai ba bai kamata a kira yahudawa kafirai ba bai kamata a kira nam na kwanan wata mun bata ko? nawa ne hudu ne to ni dai uku suka rubuta min a takarda kaga ba laifi na bane kenan ko to sai ku dinga lura da abin da kuke rubutowa yau hudu ne ga watan dalqa'ada jama'a an samu kuskure sun rubuta min uku to Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi an gane ko so wanda yace ba yahude ba kafiri bane to shi ma kafiri ne wanda ya ce ba majushe ba kafiri ba ne shi ma kafiri ne wanda ya ce nasara kiristoci ba kafirai ba ne to shi ma da ya ce ba kafiran ba ne shi ma kafiri ne ina fata an fahimci magana Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi sai ya ce wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyana rasulun min Allah ya tulo suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima kaga Allah ya kira mushrikai kafirai ya kira ahlul kitabi kafirai ina fata kuna fahimta to sai wani kawai molanka shi wai ya waye ina fata an fahimta ya zama dan duniya yana ganin bai dace ba a kira kafirai kafirai ba shikenan sai ka bi su kawai ku tafi tare shine kawai ta ba kun fahimci maganar da kyau ko shine malam yace sawa'un kana al-kafiru yahudiyan aw nasraniyan wannan kafirin ba yahude ne ko ba nasare in dai ka ki ka yarda kafiri ne to shikenan ka zama kafiri kai ma saboda wannan wata aqida ce da ka kudurce wato ta kokarin ɗayan biyu ko ɗayan uku ko dai kana so ka nuna cewa da addinin musulunci da abin da suke na addinin kafirci duka ɗaya ne to wannan kaga kafirci ne ko kuma kana so ka nuna e lalle addinin su daban namu daban amma bai dace a ce musu kafirai ba to ka zama kafiri har ilo yanzu wa kake cewa bai dace ya kira su kafirai ba Allah dan shi ya kira su kafirai na fata an fahimta ko kuma wanda ya fi muni kana zargin ma su suke kan daidai suke kan addini na gaskiya mu muna kan abin da ba na gaskiya ba na fata ana fahimta to shi kuma wannan shi ya fi waɗancan guda biyun kuma menene muni shi ya fi waɗancan guda biyun muni saboda haka ɗayan ukun nan duk mutum duk abin da ɗaya mutum ɗaya ya faɗa a cikin ma'ana duk mutumin da ya faɗa ɗaya daga cikin ukun nan to kawai ya zama kafiri au majusiyan ko ba ma guje au mushrikan ko kuma mushriki ba ma guje da mushriki da ba nasare da ba yahude dukkan su waɗannan kafirai ne kai hadda mulhidi wanda satin da ya wuce mun faɗi menene ake nufi da mulhidi ko au gairu zalika min asnafil kufri malam yace ko kuma koma bayan haka daga cikin rassan kafirai ma'ana bangarori da ƙungiyoyi na kafirci gaba ɗaya to misali sai ya zamto ba ma ka ce su ba kafirai bane ba kai tsaye sai zama kana shakka anya yanzu a cewa kiristoci ka duba fa suna zuwa coci fa suna da littafi fa daga sama fa su ma fa Allah suke kira fa yanzu anya ka sa shakka to shakkar ka ta kai ka zuwa ga kafirci jama'a kuna fahimta so don haka shakkar kasance kallon su a matsayin kafirai ma kafirci ne ai wallahi in dai musuluncin za ka yi na gaskiya to sai ka kafirta duk wani kafiri wallahi kuma sai ka raba hanya da shi a tafarkin addini zama gari ɗaya zama ƙasa ɗaya zama ofis ɗaya zama kujera ɗaya duka wannan ba wanda Allah ya hana ba wanda manzan Allah ya hana amma ka yi addininka su yi nasu ka taimaki addininka karkai wasa ka yi hulɗa da naka musulmi karkai wasa wannan kam kana zamewa daga nan wallahi ka shiga cikinsu shi yasa Allah ya ta mana ishara waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun yi fata sun so ku kafurce kamar yadda suka kafurce ku zama ɗaya jama'a na fahimtar magana da kyau ko suna so ku zama kafirai ku bi tafarkinsu ku yi abin da suke kai na addininsu sai ku zama daidai da su jama'a ana fahimtar magana da kyau ko la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba sa raga wa mumini wata cutarwa ko kuma wata su kiyaye masa wata amana banda kafiri in dai kafirin na hakika ne to banda shi banda dai ya daga ma kafa banda kuma ya saurare ka ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهوداوا da nasara ba za su taɓa yarda da kai nasu ba ne sai ka dawo ka fi tafarkinsu sai ka yadda da aƙidarsu sai ka kafircewa allahnka na gaskiya ka dawo ka riƙe nasu na ƙarya da suka ɗamfara wa kansu to sannan ne za ku zauna teburi ɗaya su fahimce ka ka fahimce su amma in dai kana musulunci suna kafirci to ba ranar da za ku haɗa shawara ta ci gaban addini babu wannan ranar wannan kan kasan da wannan amma anguwar ku ɗaya maƙocinka ne ka kyautata mishi annabi ya je ya gaida ba yahude amma ina so ku sani duk alaƙar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kafirai to alaƙa ce ta yi tallata musu addini yau mu kuma mun wayi gari alaƙar mu da kafirai alaƙa ce ta mu nuna musu suna mu ne a wasu lokuta ma har mu nuna musu gara su akan namu to wannan kafirci ne amma shi annabi duk inda ka ji annabi ya yi hulɗa da kafirai to ƙoƙari yake ya jawo su zuwa ga addinin Allah ƙoƙari yake ya nuna musu musulunci su karɓa amma kai ba wannan ce alaƙarka da kafirai ba ba wannan ce alaƙarka da kafirai ba bai wuce kwana uku ba ko biyu wata yarinya yar gidan wani babban fasto ne a garin nan ba a wani guri ba Allah maɗaukakin sarki ya sa ta ta yi accepting ɗin musulunci mun zo mun zauna da ita mun fi awa ɗaya da rabi muna tattaunawa da ita wallahi tallahi da ta faɗa min wasu maganganu hankali na ya tashi hankali na ya tashi ƙwarai da gaske tana faɗa tana cewa ni ɗin nan yanzu haka malam ni ɗin nan yanzu ta ce ina iya sponsorin mutum zan iya ɗaukar nauyin wani ciyar da shi in shayar da shi in tufatar da shi ta ce domin mu a cikin wancan addinin ba a yadda kai memba ba ne a cikin addinin musamman kuma ya zama kana yi wa wannan addinin hidima a coci kuma ka tagayyara ba a yadda da wannan ba Allah ta ce ba a yadda ba ta ce tana so ta musulunta kawai sai tana ganin wasu kuma ana shigowa da su za su kafirce za su zama kiristoci ta ce ta sha wata ta shigo ta ce kuma maza ba sa shiga sai mata ta ce ta sha mace za ta shigo za ta karɓi kiristiyaniti ta yi dabarbaru ta kore ta ta ce ta sha ta yi wa wasu mata nasiha ke me zaki da wannan addini lokacin fa ma tana kirista ba ta riga ta musulunta ba ke me zaki a wannan ce a ita gaskiya ta gane nan ne gaskiya wallahi malam in ka ji abin hankalinka sai ya tashi ta ce kuma su idan wata ta shigo cikin addininsu to ba za ma a yadda a sani ba har sai wani daga ciki ya aure ta akwai inda suke ajiye su duk abin da suke bukata na rayuwa suna musu duk abin da suke bukata in ka ji du to ka karbe ta da ma'anar du duk abin da suke bukata ana musu har sai wani ya zo ya ga wata daga cikinsu a cikinsu ya ce wannan yana son ta zai aure ta sai a ɗaura musu aure shikenan ta bace muku da gani ta ce su haka suke yi ta ce amma malam abin takaici wannan addinin namu na musulunci shine gaskiya amma mutum sai ya shigo shi a rasa yadda za a yi da shi ko ba haka bane jama'a a rasa yadda za a yi da shi liman za a liƙa wa shi Allah ko kwamandan hizba za a miƙawa ina fata an fahimta ko 'yan kwamitin midiya su baba maryam baban maryam za a danna ko su anka ko masu ɗaukar hoto su malam aminu a rasa wa za a miƙa wa shi wallahi malam ai ta ku jalle ku dinga bibiyar malam musa asadu sunna kwanan nan yana tsokace akan irin waɗannan abubuwa na yadda muke tozartar da kanmu idan wani ya shigo cikin addinin to waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su mu lura da su wanda ya kamata mu mai da hankali don ganin cewa mun ainihin wato yaɗa addinin mu kuma mun taimaka masa mun ba shi gudunmawa gwargwadon iyawarmu wasu abubuwan ba abubuwa ne a faɗe su na a faɗe su kan social media domin wani lokaci da haka muke fasa cikinmu amma yana da kyau a matsayinmu na musulmi mu zamanto masu hankaltar abubuwa in aka ɗan haska maka to kai kuma sai ka ƙarasa da kanka Allah ya shirye da mu to shine yake cewa aw shakka fi kufrihim ko kuma ya zama yana shakka akan kafircin su aw sahaha madhhabahum ko kuma ya inganta mazhabin su yace ai mazhabar da suke kai na kafirci ingantacciya ce ita ma ana tafiya lahira da ita a samu tsira faman fa'ala shay'an min zalika faqad kafara malamin ce duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko dai ya zamanto ya ƙi ya kafirta kafirai daga cikin yahudu da nasara da mulhidai da maguzawa ko kuma ya zama yana shakka akan kafircinsu ko kuma ya dinga ganin cewa su ma wannan addinin da suke kai zai kai su ga tsira gobe kiyama wallahi duk wanda yake ji a ransa kiristoci da yahudawa da maguzawa da sauran masu bautawa wani Allah suna kan wani tsarin da su ma a lahira za su samu tsira duk wanda yake jin wannan a ransa kafiri ne wallahi domin akwai mutanenmu da har yanzu suna ganin wai waɗannan mutanen suna kan tafarkin da su ma fa a gobe kiyama za a yi dama da su saboda haka ba maganar ka ji wai suna kan daidai a'a kafirai kafirai ne yan wuta yan wuta ne ba ranar da za su dawo kan tafarkin da za su samu tsira gaban Allah ya sun musulunta wallahi ai annabi Ibrahim ya gaya wa mutanensa inna bura'a minkum babu mu babu ku mun yi baran baran da ku wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha kyama da kiyayya kai ka ji fa ka ji wanda ya sha imani ta cika cikinsa ƙarra za ka gaya kafiri kai da ka kake gani ka bar mu muna gaisawa lafiya ka tashi lafiya wannan amma kar ka ji yadda raina ke kin ka ce iye ka ce ƙwarai da gaske Allah ba na ƙaunar ka wallahi me yasa ka ce saboda baka addinin musulunci shine kaɗai laifinka haka annabi ibrahim ya gaya wa kafirai wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u sai ce hatta maza tu'minu billahi har sai kun yi imani da Allah zamu daina gaba da ku amma yau duk soyayyar mu da kaunar mu da jin kanmu da daga kafar mu a gurin aiki a office harkar siyasa harkar jagoranci mu'amala zamantakewa duk mun watsar da nama mun rungumo su amma fa ba haka musulunci ya karantar ba ga ayoyin nan a cikin alkur'ani karatun haka yake fa in ta biyo kawai ka sun koya ka yi salati goma ga annabi amma haka za a yi ta shansa da dumi-dumi billahi lazi Allah shirya da mu saboda haka ya ce duk wanda ya haka ya zama kafir wa zalika bi anna Allah qad kafarahum ya ce abin da ya sa muka faɗi wannan saboda Allah ya kafurta su na fata an fahimta kaffarahum wa hadha alladhi lam yukaffirhum wannan da ya iya kafurta su din qabbada Allah wa rasulahu ya zama kishiyar Allah da manzon shi Allah ya ce su kafire ne kai ka ce ba kafire ba yanzu kaga da kai da Allah an raba kafa ma'ana an raba layi an raba hanya Allah ya yi nan kai kayi nan annabi ya yi nan kai kayi nan ina fata ana fahimta shine wannan mutumin yana kishiyantar Allah akan wannan matsayi da manzansa falam yukaffirhum dan haka sai iya kafurta su aw shakka fi kufrihim ko kuma ya shakka akan kafurcin su aw sahaha madhhabahum ko kuma ya inganta tafarkin su fa yakunu mu'taridan ala Allah hina kaffarahum sai ya zama yana bijirtuwa zuwa ga Allah kamar yana cin karo da ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana cewa kaza shi kuma yana musa cewa ba kaza din ba don haka sai malam ya ce fa yajibu an yukaffira muslima muslimu man kaffarahu Allah wajibi ne akan duk wani musulmi ya kafirta wanda Allah ya kafirta shi wa man asharaka billahi da kuma wanda yayi shirka da Allah wa an yatabarra'a minhu kuma sannan ya yi baran-baran su raba layi a yi ɗiban ƙwaitara tsina na tsakanin kai da su na fata an fahimta kai ka yi can su su yi can duk wata hulɗa da za ta haɗa ku to banda ta addini banda ta addini addini kada ya haɗa ku kar ka je cocinsu kar ka je gurin ibadarsu in sun gayyace ka ɗaurin aure tun da yana daga cikin ibada yana daga cikin addini karkaje ka ce ni ba na zuwa coci me yasa ka ce ni musulmi ne kuma musulunci ya hana ni shiga coci ɗaurin aure ne fa ka ce kwarai da gaske ba zan je ba kuna ji malamanmu suna ce mana ko da addu'a ne ta kama ka yi wa kafiri dole ka sa ka yi sai addu'a ɗaya ce aka yarje maka kai masa kai tsaye ita ce addu'ar shiriya Allah ka sa ya musulunta ita kaɗai aka yarda kai wa kafiri kai tsaye amma da addu'ar ya zauna lafiya da addu'ar ya samu ci gaba da addu'ar ya samu arziki da addu'ar Allah ya masa rahama Allah ya masa albarka duka wannan an hana ka duka an hana ka haramun ne kai wa kafiri waɗannan abubuwan duka amma Allah ya shirye ka wannan babu laifi idan abin jaje same shi sai dai kai ta sori sori kawai sori fa sannu aka zagayo aka zagayo ka ce sannu fa ashe abin da ya faru kenan yi wallahi to sannu fa sannu kaji sori fa alaikum assalam an gane ku a tsaya a sori kar a wuce sorin nan jama'a Allah amma daga kace to Allah ya kiyaye gaba a uzu billahi ka barar wallahi karkare na wannan kalmar ba a faɗa wanda ba musulmi ita ba Allah ya sa albarka ba a yi wa kafiri wannan Allah ya balantana ka ce Allah ya maka albarka Allah ya sa ka aljanna Allah ya ji kanka Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mishi eh kana ji annabi ibrahim duk da matsayinsa na annabi ya nema wa babansa azara gafara allah ya daka mishi tsawa ya ce karka sake karka sake sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan nema maka gafara ta ubangiji na allah na jin magana ta da yawa allah magana allah ya ce karka sake ma wannan magana karka sake gafara ga mahaifinka kafiri karka yadda karka saki Allah ce falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la'awwahun halim da ya bayyana wa annabi ibrahim fa cewa babansa fa babu shi babu Allah ba Allah ba shi yace kai shi ma sai watsar da shi kai kana jin in ba musulunci ba wa ke raba tsakanin da da uba in dai baya kan addinin ko babanka ne shi ku raba gari ta fannin addini shine gaskiyar magana amma mu'amala da kyautatawa saya masa abinci saya masa ruwan sha ɗinka masa gare ba shi hula duka wannan an ba a hana ka ba da Allah maɗaukakin sarki yake jan hankalinmu akan cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sai ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa sai ce wattabi sabila man anaba ilayya in suka nemi su ja'iza da kai akan kai min shirka Allah ya ce babu kai babu wannan su su yi can kai kai nan an gane kar ka yadda amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a nan duniya kai musu mu'amala mai kyau amma ta farki na bi kuma sai ce watta bi sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin wanda ya koma zuwa gare ni amma ta farkin su kan karkari tunda kun raba gari da su saboda haka mu'amala yau da gobe ba a hana ba zaman gidan haya ya hada ko an fitowa na ina kwana lafiya ina gajiya ba gajiya to sannu an gane magana da kyau ko kenan ya wuce ka wuce amma mu'amala ta abin da addini zai shigo to kar ka yadda mun sha baku kissa sayyidina Umar wani fasto ya gayyace shi yake je cocin ma yau ka je ka ga yanayin yadda mutanen mu suke to abin da zai baka mamaki da takaici jama'a ba ma maganar hulɗar yau da gobe ba yau an wayi gari da yawa daga cikin mutanenmu sukan je su nemi 'yan matan waɗannan mutanen kuma da lalata da shegantaka sukan je su neme su da lalata da shegantaka jinin musulmi ya je ya shiga cikin jinin kafiri ko ba ta hanyar musulunci ba jinin kafira yau inda ma auro ta kai tunda a musulunci ya halatta kai ka auro ta to wala Allah da da sauki wanda shi ma malamai da suka tashi ka je ka ji tafsirin malam Ja'far Mahmudu Adam na suratul Ma'ida da ya zo magana dangane da wannan mas'alar da ya fara jero wasu abubuwa duk da ya halatta kai da kanka sai ka ji kai wannan halal din fa sai an yi daga sai kafin a aikata ta Allah kawo analysis na yadda bai ma kamata ma duk da Allah ya halatta amma ka haka ga cewa ya kamata ka kyamaci abu ka je ka nemi yar uwarka musulma amma dai ba dama a haramta tun da Allah ya riga ya halatta an gane amma duk dai dan a nuna maka yadda kai ya kamata ka zama kana kyamar kafirai yanzu ku je kudun nan ku ga yadda suke nuna ai mu nan alhamdulillah kyamar kafiran da muke yi ba ma kyama ce ta cutarwa ba kyama ce irin wadda addini ya nuna mana yi ta amma su can yaro zai tashi wallahi malam in banda musulmi ba wanda ake kyamatar da shi a kwace masa abu a hana a hana shi in ya tambaya a ce ai Usama ne yazo ya kwace to wannan da sauki akwai yaran da ake musu tarbiyyar hana su abubuwa na rayuwa idan aka suka tambaya aya ce Muhammadu musulmi ne zai karbi eh saboda su tahi suna kyamar Muhammadu abinda suke kenan kama mu a to yana da kyau mu dinga sanin menene musulunci ya wanne layi musulunci ya zana mana tsakaninmu da su ya ce kar mu ƙetara wanne ne ya ba mu dama mu bi tare da su in ba haka ba to shi kenan wallahi wallahi idan ba mu hankali ba ko to akwai yiwuwar mu kwanta mu mutu ƴaƴan mu su yi ridda wallahi ba a sani ba in dai ba za mu ɗauki irin waɗannan matakan ba yanzu ka je ka duk makarantunsu da suke buɗewa za ka je ka samu makarantu ne amma suna da alaƙa da addininsu ba sa buɗe makaranta haka kawai he sun danganta ta da addininsu mu kuma idan mun tashi buɗe makaranta he mu danganta ta da kanmu ko mu danganta ta ga kafirai irinsu ɗin amma ba za mu danganta ta da addininmu ba to sai aka wayi gari yau a ƙasar nan akwai jami'o'i na kafirai na kafirai da sunan jami'a wanda za ka je ka yi karatu ka fita kuma ta kafurci ne addinin kiristiyaniti take rayawa duk abin da ake bubbugarwa na kuɗi a cikinta tana gina addinin kafurci ne amma munan su malam balalo guda ɗaya suka samar aka dinga surutu a ƙasar nan ita ma ko gama ta ba ba bata ma fara existing ba tukunna saboda mu mu ne kullum a cikin zagin namu da kin namu da kuma kwayewa namu zani a kasuwa amma na baka asamin daga yanzu nan kai sacin duka jami'o'in arna wacce ce wadda ba coci ne ya samar da ita ba ka bincika ka je ka bincika duka jami'o'in arna na ƙasar nan private jami'a ka bincika ka ji wacce ce wanda ba ka ba kafirci ne bugar da ita ba a ƙarƙashin wani coci take gudanuwa ba yanzu muna hira da wani yana faɗa min yana ce min yanzu abuja narka narkan filaye da gidaje duka za ka samu na 'yan niger delta ɗin nan ne da manya-manyan fastoci a garin abuja sai a nuna maka gidaje a jera manya-manyan gidaje na miliyoyin ɗaruruwa sai a ce maka aina na wane ne in ka bincika sai ka samu wani babban fasto ne in ka bincika sai ka samu babban kaza ne saboda su nasu idan sun hau shugabanci kokari suke su gina su ko ba haka bane amma mu yanzu da za a samu wasu malamai biyar a ce suna da gidan kansu a Abuja la ilaha illallah an dinga salati kenan an dinga salati kenan na cewa sun zama malaman duniya sun zama malaman gwamnati amma su ka je ka ji ba sa wasa ba daɗi amma dole mu faɗa mm, ba daɗi ma dole mu faɗa so su haka suke kullum suna gina kansu suna gina mutanen suna gina addininsu yanzu dai ga iya bayyana fili ku duba dai abin da fasto ya yi wa iyalan debora na jan duk yawanci kuna da baya- bayani wasu sun ga videos din ko ba haka bane shattered flight shattered flight ya ɗauka ya je ya karrama ta ya karrama iyayenta ita tana lahira tana shan azaba amma aka karrama iyayenta aka ɗauki narkekin gida aka ba su aka kawo mota aka kawo kuɗaɗe amma harira har yau ba wanda ya waiwace ta ba wanda ya waiwace iyalanta da ita da 'ya'yanta hudu an kashe ta an kashe banza mu ba a samu wani namu yau inda minista malam isa ali zai yi- zai yi- zai shafa wa wuyansa jini ya ce bari ya karrama wannan iyalan ita harira da ka ji shegantakar da za a yi a ƙasar nan ba kuma su ba mu ɗin mu ne za mu fara suka shi mu ne za mu fara suka don me yasa kaza kaza kaza da za a samu wani babba daga cikin manyan masu kuɗinmu ya yi wannan to kai muƙaddara da za a samu wani malamin addini wanda ma ba ma shi malam isa ali ba to ma waya ma yake da kuɗi a cikin malamanmu nan wanda zai iya ɗaukar shi ta flight yau sai kuka bar su kai kuɗin ma zagi da bala'i kun ma bar su ma sun samu kuɗin ba ku bar su ma suka samu kuɗin ba in dai fasto zai iya shattered flight ya je ya karrama nasa dan me yasa ba a samu musulmi malami wanda zai iya yin haka ba to amma ba za ku bar su ba ba za ku bar su ba babu daɗi amma dole sai mun faɗa wallahi mu ji tsoron Allah kaga wannan rayuwar da kake gani duk hidimar da kai in ba kai wannan addini ba kayi a banza wallahi duk shiga da fitarka duk harkokinka duk faduwa da tashinka in dai out of addininka ne kake yi wallahi kayi asara ya zanto daga cikin manya-manyan abin da ka sa a gabanka shine addininka shine farko sannan duk wani abu ya biyo baya amma a wayi gari ba ka da ajandarka ta addini sai dai ma masu yi kana tsangwama su to munafiki ya kai wallahi kuma za ka gama tara duk abin da za ka tara za ka mallaki duk abin da za ka mallaka kuma zai zama maka ba- wabalan alaika mawaki ya faɗa liman ya ayyuhal magruru tahawi bima yughwika fi yawmil bihar satamdi غير مذكور فريدا ويقسم في الذكور وفي الإناث وفي من لم نؤهله بفلس ولا بدريهم قبل الوفاة ولا بلقيمة في يوم صقب وقيمة حبة قبل الممات يتي وتنسانا الأحبة بعد عشر من الأيام نلتر رائحات من النسيان إلا للهبات يتي وقد صرنا عظاما باليات haka mawaƙi ya faɗa liman ya ayyuhal maghrur kai ruɗaɗɗe gawaye ne ta hawi kake ta taro lima yughwi ka fi yawmil bihad wanda gobe kiyama abinda kake tara wannan sai ya hallakar da kai in kai wasa ba kake tarawa yace satambi wallahi ka gama tattare tattaren naka amma fa za ka wuce lahira ghaira madkurin sai an waye gari mutum ɗaya ma ya ambaci sunanka wallahi sai an rasa faridan za a yarda kai a jeje kai kaɗai tilo tak wa yi kusamu fi dukuri wa fil inasi abinda ka tara kuma za a tara 'ya'yanka maza da mata a raba musu haka ne ko ba haka ba wa yi kusamu fi dukuri wa fil inasi yace kai wa fi man lam alhilhu bi falsin kai wallahi wanda ba shi da halin mallakar kwandala ma cikin dukiyar ka in ka mutu sai ya ci arzikin abin da ka bari wala bi duraihimin qabla al mamati kai mutumin da ba za ka iya bashi kwandala biyu cikin dukiyar ka ba idan ka mutu sai kaga Allah ya bashi wala bi duraihimin qabla al mamati yace wa tansanal ahibbatu ba'da ashirin masoyan mu kaf bayan kwana goma da mutuwar mu wallahi sun manta da mu duk wanda ya mutu a yi kwana goma ka zo gidan shi kaga me zai faru kai wasa waɗannan 'ya'yan da ka bari kullum ka dawo suna oyoyo kana tausayinsu kana tunanin ya za su kare kana kwanta ka mutu dama ba su da wayo baffaninsu mugaye da kawunansu azzalumai su za su zo su yi dominating ɗin dukiyar kaf inda Allah zai tada kai bayan shekara biyu da mutuwar ka zo ka ga wandan da suke sakawa sai ka sake mutuwa Allah bakin ciki sai ya sa ka sake mutuwa kuma ya sa ka tsayawa addinin ka sai Allah ya tsaya maka ko kana raye ko baka raye ko kana nan ko baka nan in ka tsayawa addini wallahi sai Allah ya tsaya ma ya ga Allah ya kare wa mutuncin iyalanka ya kare mutuncin 'ya'yanka saboda ka kare mutuncin addini ka taimaki addini ka taimaki al'umma ka taimaki waɗanda duk Allah ya haɗa ka hulɗa da su to sai kenan sai Allah ya ce ni kuma na ɗauki fansar kula da naka karanta wa kana abuhuma saliha ka je ka ji tafsirin da malamai suka yi khadir lokacin da ya zo ga wannan katanga tana dab da faduwa me ya faru sai ya ce wa annabi musa su tsaya su gyara wannan katangar annabi musa ya ce ba laifi suka tsaya suka kwaba ƙasa suka rushe katangar suka sake ta da sabuwa suka gyara suka mata filasta suka yi screening ina fata an fahimta aka gyara ta tsaf suka wanke hannu suka tafi kuma abin mamaki shine a garin tun da suka sauka har suka gama aikin ba wanda ya zo ya ce sannu balantana ya ɗauki abinci ya basu jarabawa malam ai kissar khadir da annabi musa malam in mutum ya karanta ta kaɗai ta ishe shi jarabawa ta ishe shi ya gane ya ya kamata ya rayu da mutane da haka suka kama hanya za su tafi annabi Musa yace to tunda an hana mu abinci an hana mu ruwa ba wanda yazo yace sannun ku da aiki ya kamata mu nemi masu katangan nan su biya mu aikin da muka yi ai haƙƙin mu kan ya kamata a ba mu ko tunda dai ba za a ba mu na kyauta ba da fata an fahimci magana to anan ne Khadir yace a wannan fanna ga ne rabuwata da kai har za shi raku bai ni wa bai ni za mu rabu a yau amma barin baka labarin duk abubuwan da suka faru shine yace masa ammal jidaru fa kanat li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma saliha wannan katangar da ka gani ta wasu marayu ne guda biyu babansu mutumin arziki ne yayi wa addinin Allah hidima kuma yayi wa al'umma ya yi wa addinin Allah ya yi wa al'umma to su suna yara uban sai ya mutu kafin ya mutu sai ya zo ya tona dukiyarsa kaf mai kudi ne yana hidimar addini da haka sai ya zo ya tona wannan guri sai ya binne dukiyar da daddare sai ya gina katanga a gurin ta yadda ba za a yi tsammanin akwai wani abu ba sai ya daga hannu ya ce ya Allah na iya na iyakacin yi na wajen kula da addininka da al'ummar da Allah ka haɗa mu zama da su ya Allah zan kwanta a mutu ga yara na ƙanana ba su da hankali yadda za su rayu Allah ka kiyaye musu aƙida su da rayuwarsu kawai sai ya mutu yau da gobe yaran suna ta girma suna ta girma suna ta girma katanga kuma tana dab da faduwa ta yadda kuɗi za su tone a ga abin da baban ya bari sai Allah ya turo annabin Allah jama'a ko ka ce annabawan Allah ka ji babansu wa kana abuhuma salihan shi ba annabi bane salihin bawa ne amma Allah ya turo annabawa guda biyu suka tsayawa al'amarin 'ya'yan shi da dukiyar shi don haka Allah ya saka annabi Musa ya zo shi ya zage da shi da Khadir suka tona wannan guri suka gyara shi shine Khadir ya ce masa to wannan shine abin da ya sa Allah ya turo mu ya ce mu zo mu yi wannan aiki babansu mutumin arziki ne don haka Allah ba zai bari dukiyarsa da iyalansa su tozarta ba to ka rike wannan ka'idar wallahi duk wata dabara da zaka yi na yadda zaka tsare ƴaƴanka da matanka duk wata hikima da zaka yi na yadda zaka tsare dukiyarka duk wata dabara da zaka yi na yadda zaka tsare rayuwarka bayan ka mutu wallahi baka da kamar tsayawa addinin musulunci in kuma kaki to ka je kai ta wannan dabarbarun zaka sha mamaki wallahi su saboda haka yan uwa wannan yana daga cikin abubuwan da ya ki zamanto qur'ani na nusar da mu yana nuna mana ya za mu yi rayuwa ya za mu mu'amala ya za mu zauna da yan uwanmu ya za mu da addinin mu to sai mu gama da duniya lafiya a nan gobe kiyama kuma mu gama da Allah lafiya Allah ka sa mu gama da duniya da lahira lafiya shine yake cewa fa yajibu an yaku an yukaffira almuslimu man kaffarahu Allah wajibi ne duk mutumin da Allah ya kafirta shi to kai musulmi ka kafirta shi wa man ashraka billahi da kuma dukkanin wanda ya shirka ga Allah wa annahu yatabarra'u minhu kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumihi kuma dole kai baran baran da duk wani kafiri kamar yadda annabi Ibrahim ya baran baran da baban shi da kuma mutanen shi yake cewa innani bara'un mimma ta'budun ni babu ni babu ku dangane da abin da kuke bautawa sai ce illal ladhi fatarani fa innahu sayahdi wanda zan bautawa shine wanda ya kage ni domin in na tsaya ina bauta masa to shi zai shirye da ni zuwa ga tafarki madaidaici an gane maganar da kyau ku kuma kalmar sayahdi da malamai suka ce ba iya shiriyar addini kadai ba hatta rayuwata domin wallahi bari in faɗa muku kaga tsayawa Allah hatta tunaninka sai ya zamanto very sai ka zamanto wani wonderful retentive memory na rantse da Allah ka tsayawa addini wallahi tunaninka kansa sai ya saito ko shawara ake in ka bada shawara ce kai wanda sai ka ce mai gani har hanji na rantse da Allah tattaunawa wannan aka zo ana yi jira ake sai ka yi magana saboda Allah zai baka wata irin basirar da ba a taba zato ko tsammani ba cewa fa innahu sayahadin malamai sun yi kwanda layin wannan kalmar cewa abubuwan da ke karkashin wannan kalmar suna da yawa Allah zai hiryar da kai kai addini Allah zai hiryar da kai dangane da mu'amalarka da ƴaƴanka mu'amalarka da matanka yaya zaka dinga fokusin abubuwa na ci gaba ya zaka dinga hararo abubuwan da za su iya wa alheri ga al'umma wallahi ko mitin aka zo magana ka sai ta zamanto zakarar gwajin dafi a cikin mutane saboda me saboda ka tsaya wa Allah da annabi shi kuma Allah sai ya tsaya maka da kai da rayuwarka gaba daya don haka hatta tunaninka zai bambanta da sauran mutane ne hatta nazarinka hatta hangen nesanka wallahi sai ya zama daban da mutane ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa wattaqu firasatal mu'mini ku yi taka tsantsan da hangen nesan mumini menene mumini shine wanda ya kaɗaita Allah da bauta haka ne ya ba annabi muhammad ya tsaya da ibada ya kiyaye duk wani aiki na banza shine mumi annabi ya ce to ku taka tsantsan da hangen nesa irin wannan mutumin sai manzan Allah ya ce fa innahu yanzuru bi nurillahi irin waɗannan mutanen suna hangowa ne da hasken Allah Allah ne zai dinga saita idanun wallahi in ya faɗi magana sai ka ji kawai ta zauna Allah zai dinga saita kwakwalwar da tunanin da hankalin da basirar zai zamto duk abin da ya faɗa wallahi in ba a yi a hankali ba sai ya faru kalli irin su malam albani zaria Allah ya ji kansu da rahama ya haɗa mu da su a aljanna sun faɗi maganganu shekaru goma sha yau ga sunan muna ganin su ɗaya bayan ɗaya suna faruwa da mu haka ne ko ba haka ba shine firasatul mu'min kalli malam ja'far mahamudu adam mutane ne kamar mu suna ci muna ci suna sha muna sha suna bayan gari muna suna fitsari muna yi suna bacci muna bacci suna jin yunwa muna jin ba wani bambanci amma kai da kanka ka san hangen nesan su da tunaninsu da kaifin basirarsu wallahi ba irin naka bane ba irin nawa bane jama'a haka ne ko ba haka ba to me ya kai su ga wannan wallahi ba wani abu bane illa tsayawa Allah da alqur'anin Allah wannan kawai shine babu wani abu kuma kai ma idan ka tsaya kan wannan wallahi ko Allah in ya ga dama sai maka fikira irin sama da tasu ma wallahi amma ka kauce Allah babu ruwansa da kai falan ma zagu azhaga Allah qulubahum Allah ce da suka zagaya ni ma sai na zagaya su ni ta da Hausa ina fata an fahimci magana falan ma zagu ma'ana da suka larabcin shine lokacin da suka karkace wa tafarkin Allah azaga Allah qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu daga kan daidai to mun yi da Hausa muka ce da suka nemi su zagaya Allah sai ma Allah ya zagaya su mi ta da Hausa ko da ma'ana idan ka tsaya wa Allah wallahi Allah zai tsaya ma wannan shine gaskiyar magana amma idan ka ki kana ganin dabarbarunka hikimarka da wayonka a'a shi yasa kaga hatta wallahi wani lokaci wallahi wani lokaci in wani ya neme ni da wata matsala na, na gaji na daku ba zan iya ba amma in na tuna cewa tsayawa wani hadisi ya tabbata Allah ya sakawa Dr. Kabir Asgar da Alkhairi jiya na ga ya postin hadisin wallahi sai na ga hadisin nan kamar ranar na taba jinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa na tafi domin biya wa wani bukata ko damuwar da ya zo min da ita na tsaya masa har sai bukatarsa ta biya ya ce ya fi min na zo ne itikafi a wannan masallacin nawa na tsawon wata guda in ji manzan Allah wani ya zo min da damuwa na tsaya na saurare shi na yi abin da nake ga ya dace na taimaka masa ya fi a kan na je na zauna a masallaci ne itikafin wata guda a masallaci na in ji annabi muhammad to wallahi wani lokaci jama'a idan wata tarkar ta taho ka da ku ka gaji kana ganin ba za ka iya sauraron wani ba wallahi in ka tuna cewa fa irin waɗannan su kuma Allah ke tsaya maka da su yana kare ka daga matsaloli yana taimakon ka da al'amuran da suka fi karfin ka kai ka fi karfin su sai ka ji wallahi ko da abin zai zama ajalin ka gara ka tsaya ka yi wa mutum ka saurari wannan mutumin dan ka biya masa bukatarsa to wallahi ka zama haka ka zama haka harkar addini aka neme ka kai iyakacin yinka mu'amalar yau da gobe ka iyakacin yinka matsalar wani ne ta zo karka ce kai ba ruwanka ba da taka gudunmawar in kai ba za ka iya ba nemi wanda zai iya ka haɗa shi da shi duk abin da ya zama na taimakon addini ne ko al'umma kar kai wasa da shi akwai sirrinka a cikin wannan sirrin ci gabanka da sirrin rayuwarka da aljannarka tana karkashin waɗannan ayyukan kar ka yadda kai wasa da su kai hakuri ranar ɗaya da ka bingire ka koma lahira ba magana ta ƙare ba to ka daure to jama'a ire-iren waɗannan al'amura yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga mai da hankali muna kula da su saboda su ne rayuwarmu kuma su ne makomarmu wallahi in muka yi wasa da su da rayuwarmu da makomarmu wallahi za ta lalace Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka yake cewa annabi Ibrahim ya ce innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi lallai shi zai shiryar da ni insha Allah aw sahaha madhhabahum ko kuma ya zama ya inganta mazhabar waɗannan kafirai ya ce hadhihi ashaddu to wannan kama ya fi tsanani idza sahaha madhhabahum idan mutum ya ce ai kafirci da musulunci ɗaya ne ai kiristiyaniti da yahudanci duka addini ne kuma duka za a samu tsira ta hanyar su to wannan ya ce ya fi hatsari da bala'i aw qala fil ladhi ya'budunahu ya'budunahu ko ya'malunahu nazarun ko kuma ka ji mutum ya ce to akwai bukatar da ya tsaya a yi nazari akan abin da kiristocin nan suke kar ku yi saurin cewa ba za su samu rahama ba kana faɗin haka ka zama arne wallahi an gane magana da kyau ko kana faɗin haka ka zama arne daga ka ce akwai bukatar a tsaya a yi nazari ku saurara mu ba ma son zafin kan addini zafin wai ka ce wa kafirai kafirai wai ne zafin kai ko haka wasu ke faɗa ai ko to wallahi malam ya ce kana faɗin irin wannan ka zama kafiri da ta ataziru kad kafartum ba da imani هذا إنما هو اتخاذ اتخاذ إنما هو اتخاذ اتخاذ وسائل wannan shine rike tsani zuwa ga wannan Allah au yaqulu haula'i juhalun ko kuma kaji ya ce ai su yahudawa ko nasara ai jahilai ne akwai buƙatar a tsaya a faɗakar da su abinda suke kai ba su gane ba ne jahilai ne amma abinda suke kai daidai ne wannan matsala ce waƙa'u fi haza an jahalin sun afka cikin wannan bautar wani ne da jahilci wa yudafi wa anhum yana faɗin haka wai don ƙoƙarin ba su kariya kada a kafirta su a ce su ba kafirai ba ne na fata kuna fahimtar magana yace to duk mutumin da ya faɗi wannan ya zama kafiri fa haza ashaddu kufran minhum yace to kaga wannan ma ya fi tsanani wajen kafircewa Allah da annahu sahaha al-kufra domin shi kokarin sa shine yana so yayi wa kafirci kwaskwarima yana so ya gyara shi ya nuna cewa ai ba matsala ba ce an gane au sahaha shirka au shakka ko kuma ya zamanto ya inganta shirka ko ya yi shakka dangane da shirka qala subhanahu Allah ya ce innal ladhina kafaru min ahli kitabi ka gane ko da Allah ta kawai sai kira su ahli kitabi ta duk kafirai ne to yanzu dan Allah wannan ilimi kake da shi da zaka ce ahli kitabi ba kafirai bane eh Allah ya ce innal ladhina zai amfani da harafin inna wannan harfu nasbin ne wa tauki harfi ne na nasaba da kuma karfafa magana allazina kafaru waɗanda suka kafirta haka Allah ya dinga faɗa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tujzauna ma kuntum haka Allah ya dinga kiransu wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina haka baka ji wanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyin haka Allah yake ta kiransu Qur'ani kai kuma sai ka zo ka ce a'a a tsaya dai ai nazari a tsaya a duba dai kar ai gaggawar ka cewa kafirai ne in ma gobe ba za ka dawo ba haka dai karatun yake an gane maganar da kyau ko yawwa innal ladina kafaru min ahlil kitabi lalle wanda suka kafirta daga cikin ahlul kitabi wal mushrikina da mushrikai sai ce fi nari jahannama duka Allah ya tattara su ya watsa su a cikin wutar jahannama khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin ta ulaika hum sharrul bariya kaji fa a duk halittun Allah babu mafi sharri irin kafirai da ahlul kitabi da mushrikai kaga duka dangi guda hudun gaba ɗaya Allah ya dunkule su a cikin wannan aya mushrikai kafirai sannan ahlul kitabi yahudu nasara duk Allah ya ture su gaba ɗaya yace gaba ɗayan su yan wutar jahannama ne to sai ka fitar da su mu gani na fata an fahimci magana sai ka fitar da su ba za su fita ba fitar su ɗaya shine su dawo su yi imani da Allah kamar yadda Annabi Ibrahim ya faɗa shikenan kawai amma wallahi jama'a dole idan kana hulɗa da kafiri ya gane kai musulmi ne shi kafiri ne ya gane haka cikin mu'amalar ka da shi amma yanzu ka duba shiga shiga wannan jama'a ba a bambanta ta arna da ta musulmi ko ba haka bane jama'a in baka yadda ba shiga tiktok ka sha mamaki kaga mata abin da suke na ka je ma gidan biki ba ma sai ka je tiktok ba kai a gurin walima ma walima kaga dai za a jawo aya ne da hadisi ko ka je ka gansu ka ce wannan aisha ce ko je suka ce tsakani da Allah tun daga shiga mun saje da su kuma annabi dama ya faɗa da tattabi'unna man sanana man kana qablakum annabi ya ce za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku daga cikin kafirai har zuwal quzzati bil quzza annabi ya ce taku bayan taku inda suka ɗauke kafa nan za ku aji maza Allah yake cewa hatta law dakharu zuhura dabbin la dakhaltumu kai za a waye gari tsabar yadda kuke wa kafirai biyayya da kamanceceniya ko da ramin damo suka shiga hekun bisu hadwal kuzzati bil kuzza taku bayan taku keke da keke kan kan kan shine ma'anar hadwal kuzzati bil kuzza annabi ta haka za ku ta tafiya da su kuma wannan abin da ke faruwa kenan wallahi jama'a a wannan zamanin idan Allah ya taimake ka kana iya kiyaye addininka kana iya kiyaye aqidarka kana iya kiyaye tauhidinka kana iya kiyaye sulukinka kana bambanta da kafirai wallahi ka gode wa Allah Allah yana kaunar ka saboda matsala ce wanda yau an waye gari jama'a da yawa sun lalace sun narki tun da za ga yana magana a social media kai ka san cewa wannan jahilin addininsa ne wallahi Allah mana ya jahilci addinin shi saboda ka yan uwa mu dinga kula mu dinga kuma kiyayewa Allah ya dacar da mu Allah ya mana muwafaka Allah ya dora mu akan layin daidai Allah ya kiyaye mu daga kafirci da munafurci Allah ya tsare duk abin nan zukatanmu kuma wallahi abin sai an hada da addu'a fa mu ma da muka gane wallahi ba dabaran mu bace duk wanda ya gane wannan karyewa gorewa wanda bai gane ba dan wallahi abin sai ka hada da addu'a Allah sai ya taimake ka amma in ba haka ba bil amu dan ba'ura ba babban malami bane ko ba haka bane amma ya aka yi lalace har Allah ya buga misali da shi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث malami ne Allah ya buga misali dan haka ka dinga yi kana addu'a kuma kana tausayawa wanda ba su gane ba kana gwayar da su kana musu addu'ar ganewa kai ma kuma ka ƙara ganewa kuma ka yi addu'ar ɗorewa akan wannan ganewa to dole mu dinga yi muna wa junanmu addu'a Allah ka ƙara mana shiriya Allah ka kawar da mu daga bata Allah ka kawar da mu daga lalacewa da tambadewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe da fatan Allah ya yafe mana da akwai bayanan da na so malam Adamu Shani yayi to amma na dan canza wata shawara saboda wasu dalilai za mu yi shawara da shi in ta kama a gabatar da wata lacca to za a gabatar amma da na sai ya zo zan gabatar da wasu bayanai amma za mu yi magana da shi daga baya insha Allah Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amma jazakumullahu khairan